jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma biyar ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438 wanda ya daidai da biyar ga watan nuwamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib in ba ku manta ba muna cikin babi mai tsoratarwa dangane da riya ko karatun mu na ƙarshe mun tsaya ga hadisin addi dan hatim yau da yarda Allah za mu tashi hadisin Abu Dardai ganawa hadisi na 53 yace warwaya an abi darda'i radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ƙal an ruwaito daga abu dardai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah tabbata gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma abu dardai ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ƙala annabi ya ce innal ittiqa alal amali lalle kariyar aiki a shaddu min al'amal ya fi tsanani daga aikin kariyar aiki mai ma'ana in ka yi aikin alkhairi ka kare shi daga lalacewa ka kare shi daga riyata shiga kun fahimta kare aikin da ka yi na alkhairi daga duk abin da ke iya lalata shi to ya fi tsanani daga shi aikin kun fahimta wa'annan rajula sai ya ce lalle mutum laye amalul amala yana aikata aiki na alkhairi fayi ku lahu amalin salihun sai a rubuta mai shi aiki mai kyau ma'amulun bihi sir wanda an ka aikata shi a sirce kun san aikin da an ka yi a sirce na alkhairi ya fi wanda an ka bayyana ko kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah yace in tubdu sadaqati in kun bayyana sadakoki an yi sadaka bayyane matukar dai kaya da ikhlasi fa ni'ma hiya ma dalla da ita ta yi kyau waɗin tukufuwa amma in kun ɓoye ta kun yi sadaka ɓoye ba tare da mutane sun sani ba watutu halfukara kuma kun ka bayar da ita ga talakawa mabukata fa huwa khairul lakum to wannan yafi alkhairi daga gare ku bisa ga yanta bayyane kaga ashe wannan ya nuna aikin alkhairi wanda an kai asirci yafi alkhairi kuma yafi lada bisa ga wanda an kai bayyane kun fahimta to shi ne ya ce wa innan rajula laya amalul amala lalle mutum yana aikata aiki fayi ku tabi lahu amalin salihun sai a rubuta mai shi matsayin aiki mai kyau aiki nagari ma'amulin bihi fisir kuma wanda an ka aikata cikin siri yadda afa ajaruhu saba'in da ifan kuma a ninka mai ladar wannan aikin ninki saba'in a ninka mai ladar aikin har ninki saba'in falla ya zalu bihi shaytan yanzu ba ya aikata aikin alkhairi ba an rubuta mai shi aikin alkhairi kuma aikin da ya aikata cikin sirri kuma an ninka mai ladar aikin hasau saba'in to ashe abin bai wa shaytan daɗi ba shine sai ya ce falla ya zalu bihi shaytan shaytan ba zai bushe gare shi ba shi mutumin da ya aikata wannan aikin na alkhairi hatta ya kura hulun nasa har sai shaidan ya dunguza shi ya ambaci aikin ga mutane ai na yi kaza kun fahimta ya yi abi ne cikin siri Allah ya karɓa ya ba shi lada to shaidan abin bai yi mai daɗi ba shaidan ba zai gushe ba gare shi har sai ya ce cikin mutane ya faɗa musu ai na aikata abu kaza na alkhairi ya bayyana ko bai bayyana ba shi ne hatta ya kura hulun na shaidan ba zai gushe gare shi ba har sai ya ambaci aikin nan na alkhairin da ya aikata ga mutane wa yu'linahu ya bayyanar da shi da yayi abi ne cikin sirri Allah ya karba ya bashi lada mai yawa amma yanzu kaga tun da ya faɗa ma mutane kaga ya tashi da siri ya tashi da aikin siri ya komo aikin da an ka ya bayyane kumfan sai a rubuta mai shi matsayin aikin da an ka ya bayyane da can an rubuta mai aikin da an ka yi cikin siri to amma yanzu da ya faɗa ma mutane ai na yi kaza to sai a goge shi da aikin siri sai a rubuta shi aikin bayyane kaga lada ta rage ko ta ƙaru ta rage wayumha tad'ifu ajrihi kulli kuma ladaccan da an kaninka sai a goge ta gaba ɗayanta wancan ninkawan ladar da an kai mai sau saba'in sai a goge sai a bashi lada daidai aikin da ya yi kun fahimta sun mallaya zalin shaidanu bihi sannan shaidan dai har yanzu bai gamsu ba ba ya mai da shi baya ba ya rage mai lada ya ce sun malayi zalu shaidanu biyu sannan shaidan ba zai gushe ba dai gare shi shi mutumin hatta ya kura hulun nasu saniya har sai ya koma ambaton aikin nan kashi na biyu ga mutane sai ya koma hada ma mutane na haya abu kaza da second time kun fahimta wayo hibbu kuma ya so shi mutumin an yi kara biyu a ambace shi game da aikin nan da ya aikata wayo huma da alai kuma a gode mishi wa yake sun su ambatai da abin da ya aikata na alkhairi kuma su gode mai mutane kaga ikhlasi ya ɗebe fayyo muhammin al'alaniya to in ya kai ga wannan matsayi sai a goge aikin nan daga aikin da ya aikata bayyane wayo ta bariya an sai a rubuta shi matsayin aikin da ya akan riya riya yana da lada kaga shedan ya lalata mai aiki fattakin laham ru'un don haka sai ya ce mutum umru'un mutum fattakin laha ya ji tsoron Allah sana dinahu ya tsare addininsa kada ya bari shaidan ya lalata mai addini kun fahimta wa innan riya lalle riya shirkun shirka ce riya yin abu ba don Allah ba shirka ce shirka karama Allah ya tsare mu to kaga wannan hadisin da ya inganta kam to da iya tsoratarwa shi amma bai inganta ba hadisi ne da ifi sai ya ce rawahul baihaqi imamul baihaqi ya rawaito shi wa qala ya ce hadha min afrad baqiya wannan hadisi yana daga ɗaiɗaikon hadisan da baqiya na kadaita da fitar da su an shiyukhihi almajhulin shi kuma baqiya hadisan da ya karko daga malamansa majahulin waɗanda ba a sani ba majahulai قال الحافظ عبد العظيم حافظ عبد العظيم wane ne hafiz abdul azim imam al-munziri shi mawallafin littafin ya ce azannuhu mawqufa ina ma zaton wannan hadisi na abu darra hadisi ne mawqufi ba marfu dai ko wani hali yake cike da hadisi ne da ifi wallahu a'lam kun ji wannan hadisan ko da ya inganta me yake karantar da mu yana karantar da mu irin yadda mutum ke aikata aikinsa lafiya lau ya rubuta mai lada amma daga baya saboda makirci na shedan shedan ba zai gushe gare shi ba har sai ya zo ya lalata mai aikin shi yasa karshe ya ce fattaqillaha mur'un mutum ya ji tsoron Allah sana dinahu ya tsare addininsa don haka in ka san kayi aikin alkhairi ba bukatar sai ka faɗa ma mutane in ka faɗa mutane miza su baka shi wanda kai ya don shi ya sani ko bai sani ba Allah ake bukata ya sani kuma ya sani shi kenan a batta haka nan ina fatar kun fahimta Allah ya tsare mu da imanin mu sai hadisi na gaba ya cewa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga duk dai waɗannan hadisan suna nuna mana wajibcin takatsantsan sai fa an yi takatsantsan in ba haka ba aikin mutum ya tashi zero shedan ya lalata mai aiki ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza kana akhiru zamani in ƙarshen zamani ya kasance irin yanzu kenan ko mu ne yan ƙarshen zamani duk abin da an ka ba da labari zai faru ƙarshen zamani kaɗan ɗaya abba mu gani ba amma da yawansu duk sun bayyana don haka mu ne mutanen ƙarshe Allah ka sa mu ƙare da kyau yace idza kana akhiru zamani in ƙarshen zamani ya kasance sarat ummati salasa firqan al'ummata al'ummar musulmi kenan za su kasance bangare uku kashi uku musulmi za su kasu gida uku firqatun bangare guda ya abudunallah khalisan suna bautar Allah da ikhlasi suna bautar Allah da ikhlasi Allah sanya mu cikin su duk abin da suke yi suna yi ne don neman yarda Allah kawai wafir katun bangare na biyu kuma ya abudunan lahariya an suna bautar Allah akan riya suna yi akan riya kaga yan salfi salfi yake yan salfi malamai da almajirai yan salfi ahalin sunna yan salfi ka ta yi aikin hajji kana saye da harami wai sai ka yi salfi ka turo to ka turo ya gane ka da zane ba ko haka sun gwada ma wayannan da haka sun gwada ma in ka gwada musu nawa za su baka ha don ku san salfi din na yana da haɗari da sauran ayyukan da da ake yi to shine yace wa firqatun bangare na biyu ya abuduna Allah riya an za su bauta ma Allah matsayin riya akan riya yi aikin ibada wanda ya kamata a yi don Allah amma don nuna ma mutane ba shine riya ba wata rikacin bangare na uku kuma ya abuduna laha suna bautar Allah ne liyas ta ake lubihin nasu domin su ci kayan mutane da shi liyas ta ake lu amwalan nasu kenan bihi suna bautar Allah domin sai ka gani abin ga masu ci da addini kenan menene ci da addini yin aikin ibada wanda ya kamata a yi don neman yarda Allah amma ba mutum ya yi don neman yarda Allah ba ya yi don ya samu wani abin duniya kun fahimta to haka, haka hadisin ya nuna ƙarshen zamani al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su kakkasa kashi uku da masu yi don Allah da ikhlasi da masu yi don riya sannan da masu yi don neman abin duniya ayyukan da suke na addini suna yi ne don su samu abin duniya shi yasa ka ga nan ana makalkale ma masu mulki kuma duk abin da zai taba zuciyar masu mulkin nan ba a sunta don me aka gudun rayuwar masu mulki ta ɓaci don kada su babba da abin da suke ba su ko ko abin da an ka koro ana tsammanin samu ne gare su kaga an ɓata ransu ana samu to kakka kwaface musu yakwaccecen abinci to don Allah kada a taba gwamna gwamna iya yanayi mai illa an taba shi sannan to yan an ce masu mulki kuma in sun yi laihi kada a taɓa su don Allah yau za su gyara yau za su gyara kuma magana gyara don Allah ya shirya da mu waɗannan kaso uku duk yanzu akwai su ko babu su duka akwai su addu'ar mu shine Allah ka sanya mu cikin masu yi don Allah to yace fa idza jama'ahumullahu in Allah ya tara su su mutane yawmal qiyamati ranar qiyama Ƙala sai Allah ya ce lallazi ya ta'kilun nasa ga wannan da ke cin dukiyar mutane wanda ke yin ibada don ya samu wani abu ga mutane sai Allah ya ce bi izzati saboda buwaya ta wa jalali da girma na ma aratta bi ibadati ibada bautata da kai me kai nufi me manufarka bautata da kai me manufarka Allah ya sani ko bai sani ba ya sani amma son aka yawa kansa hukunci kafa bin nafsika liyawma alayka hasiba sun aka yi faɗi da baki ne don kowa ya jiya don ya san in don sauran jama'a su san inda za a sa shi ba zalunta su an kai ba ya cancanci shiga wurin ko kuma hukuncin da za a yi mai ba zalunta su an kai ba ya cancanci wannan hukuncin sai Allah ya ce wa izzati saboda girma na wajalali da buwaya ta wajalali da kuma girma na ma aratta bi ibadati mi kai nufi da bautata ibadan nan da kai duniya mi kai me manufarka game da ita fa yaqulu sai ya ce wa izzatika ina rantsuwa da buwayarka wajalalika da girmanka asta'kilu bihin na tsakani da Allah na yi ne domin in ci dukiyar mutane da ita na yi ne domin in akalu biddini ya faɗi gaskiya ko Ƙala sai Allah ta baraka wata ala ta harshen mala'iku sai ya ce mai lam yanfa aka ma jama'ata duk dukiyar da ka tara duk abin da ka tara ba zai amfani ka ba ba an ba kuɗin ba ka tara abin duniya to ba amfanin da zai yi ma da yawan wuta ka yi sun mai ƙulu sannan sai Allah ya ce ina yake sai Allah ya ce lam yanfa aka ma jama'ata duk abin da ka tara akalla biddinin da ka yi bai amfane ka ba in ɗale ƙubihi ilan nar sai a ce mala'iku ku ta da shi zuwa wuta a kai shi wuta don haka ba wai sun ɗebo wani abu na dukiyarsu ba duk ɗan an game dukiyar duniya an ka ba ka tai lahira an ka saka wata kaci riba wallah baka ci riba balle dan wani abu ne la yasminu wa la yughni min wanda bai cutar da su da komai kai ko bai amfanar da kai amfani na kwarai bai raba ka da talauci shine ake baka to gashi ya jawo ma shiga wuta sai ya ce in dalik ubihi ila nar ku yi wuta da shi ku tafi da shi zuwa wuta gobe ya koma akalu biddini jama'a akwai tashin hankali da akwai imani cikin zukata ko babu kaga ashe kenan duk abin da ya kamata a don Allah idon Allah maimakon ka yi don neman wani abu ga wasu ko ga wani idon Allah shi Allah shi ke horewa sai a baka ko ma ya baka cikin tashi taskar in yaso kun fahimta thumma yaqulu lil ladhi kana ya'budu riya an sannan sai Allah ya ce ga mai bautarsa matsayin riya sai ya ce bi izzati saboda saboda buwayata wajalali da girma na ma arta bi ibadati bautar da kai min duniya me me manufarka me kai nufi da bautar nan da kai min qala shi ko wannan dan riya sai ya ce bi izzati ka ina rantsa da buwayarka wajalalika da girmanka riya annas nayi ne don nuna ma mutane kaga shi ma ya faɗi gaskiya bai yi ƙarya ba na bota maka ne riya annasu don nuna ma mutane ƙala sai ya ce lam yas'ad ilayya minhu shay'un to shi yasa shay'un komai na aikin da kai lam yas'ad bai taka ba ilayya zuwa gare ni aikin alkhairi jama'a ba mala'iku ka ɗauka da shi su taka da shi zuwa sama akai ma Allah ba eh kamar yadda yake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa gare shi daddadar magana take takawa hakan ga aikin kware kuma Allah yana ɗaukaka shi ya kai shi sama kun fahimta to kenan tun da dama Allah ya san ba kai ne don riya ba kai ne don neman yadda ta ba shi yasa sai Allah ya ce lam yas'ad ilayya minhu shay'un ba wani abu na aikin ka da ya taka zuwa gare shi yasa kenan dama ba a kai min aikin ka ba sai Allah ya ce mala'iku in ɗaliku bi ila nar shi ma ku tafi wuta da shi mai riya riya ta yi riba an ce akai ka wuta kaga waɗannan biyu duk sakamakon su wuta to sai na uku sun mai ƙoli lillabi ka ne abu da khalisan sannan sai Allah ya ce ma wanda ya zan yana bauta mishi akan ikhlasi yana bauta mai da ikhlasi bai da wata manufa illa don neman yarda Allah shine ikhlasi sai Allah ya ce mai bi izzati saboda buwayata wajalali da girma na ma arabta bi ibadati mi kai nufi da bautar da kai min bautar da kai duniya me manufarka da ita qala sai wannan mai ikhlasi yace bi izzatika ina rantsuwa da buwayar ka wajalalika da girman ka anta a'lamu bi zalika kai ne mafi sani game da haka man arabta bihi wanda ne nufi da shi Allah ka hina sanin wanda ne nufi da shi eh mi kai nufi Allah ya sani mi kai nufi so akai ajiya ga bakinka sai ya ce a rattu bihi zikiraka ibadar da ni ya Allah na yi nufin ambatonka ne da wannan ibadat wawaje haka da kuma neman yardarka shi ma ya faɗi gaskiya kamar waɗancan ko na yi nufin ambatonka ne da kuma yardarka ƙala sai Allah ta baraka wata Allah ya ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya in ɗaliku bihi ilal janna ku tafi aljanna da shi kaga wannan shi ɗaya tsira ashe kenan cikin kashe-kashen musulmi kashi uku da Allah zai kasa musulmi ƙarshen zamani kashi biyu dot ƴan wuta ne kashi guda ɗaya a ɗan aljanna wane ne su wane ne ƴan aljanna wa'anda sun ka bauta ma Allah khalisan li wajhil karim wa'anda sun kai don neman yadda tai am amin amma da wa'anda yi don riya da wa'anda na yi don samu abin duniya wa'annan duk ina makomar su take wuta Allah ka tsare mu don haka ibada jama'a ba a yanta don kowace manuwa illa don neman yadda Allah Allah ka tsallakake mana niyoyin yace rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mujamul awsat min riwayat ubayd ibn ishaq al attar daga riwayar ubayd dan ishaq al attar wa baqiyatu riwayati to shi ubayd ibn ishaq al attar din nan matarukun ne kun fahimta matarukun ɗaya da ifin da ifi ne wa baqiyatu ruwati hitqatun shine illar da aga hadisin amma sauran marwayatan sa duka amintattu ne wal baihaqi haka ba dabrani ɗaya ba har da imam al baihaqi ya fitar da hadisin an maula anas daga bararren bawan anas wallam yusammihi amma bai ambaci suna ne ba don haka ya hadda hadisin daga majahuli kaga shi kuma akwai majhuli cikin isnadin kun fahimta ƙala ya ce ƙala anasun shi bararren bawan na anas wanda ba a faɗi sunansa ba ya ce anas ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce fa zakarahu bi ikhtisarin sai ya ambaci hadisin a takaice a takaice dai saboda shi ubayd ibn ishaq al-attar din can hadisin da ifi ne kun fahimta to allah ya shiryar da mu kaga da ya inganta ko da yake ko bai inganta ba akwai masu kama da shi da yawa da sun ka inganta da ya inganta yana nuna mana muhimmancin ikhlasi sannan yana nuna mana hatsarin bautar Allah don riya ko ko don samun abin duniya wanda kuma tsakani da Allah ya shi yafi yawa sai ga mutum yana ta kokari ga ga ibada abubuwa na ibada amma tsakanin da Allah ba don Allah yake yi ba don haka jama'a mu tashi tsaye ga addu'a ya Allah duk abin da za mu faɗi ko za mu aikata ko za mu ƙudurta wanda ya shafi addini Allah ka tsalakace zukatanmu ya zamba mu da wata niyya illa don neman yadda Allah sai hadisi na gaba ya ce wa an hukala amman an anasin don shi ya roto hadisin da ya gabata ko wa an hukala har yau dai daga anas dan malik yarda Allah tabbata gare shi ya ce Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ya ce, Yuta yau malƙiyamati bi suhufin muhattamatin. Ranar alƙiyama za a zo bi suhufin da wasu takardun ne muhattamatin waɗanda an ka buga mahatimi, an yi stampin ɗinsu. Takardun ne waɗanne irin takardu? Takardun rubutu ayyukan bayi. Ayyukan bayi da mala'iku sun karbo, inna alaikum la hafidina kiraman katibina ya lamuna ma taf'aluna to ba kowannen mu yana da fayil lukka guda biyu ba fayil guda na rubuta ayyukan alkhairi fayil guda na rubuta ayyukan zunubi to za a zo da waɗannan takardun nan ranar kiyama kuma takardun nan ayi stamping din su don a nuna ma ba forgery bane fatun sabu bai na yadayin lahi ta'ala sai a aji takardun nan gaban Allah ta baraka wata Allah sai a ɗauko ya an kire mu ranar alkiyama sai a ce bello aliyu ya bu in ce sa sai a ɗauko takardun nan da an ka rubuta na ayyukan da na aikata duniya Allah ka bani ikon yin ayyukan kwarai ya ce fatun sabu sai a aji takardun nan nan bai na yadayin lahi ta'ala gaban Allah ta baraka wata Allah faya ƙulu tabaraka wata Allah sai Allah tabaraka wata Allah ya ce ma mala'iku masu awon ayyuka sai ya ce alƙuha bihi waɗancan takardu ku diba ga takarda can da waccan da waccan ku jefar da su sha cikin ayyukan da mutum ya aikata ha kuma ba ayyukan bid'a ba na sabon Allah ba na shirka ba cikin ayyukan alkhairin da ka aikata sai Allah ya cire wasu takardu ya ce mala'iku su cire su jefar kenan ba cikin za a aunawa sha akwai matsala to shi ne fa ya ƙulu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alƙu hadihi ku jefar da waɗancan takardun wasu takardu da cikin takardun ku ɗebe su ku jefar da su wa qabalu hadi amma ku karbi waɗannan da wannan takarda da wannan da wannan su ku karba ku karba su kenan za a zaga sikeli fata qulul mala'ika sai mala'ikun da Allah ya ba umarni cewa su ɗebe wasu da cikin takardun su jefar ba a aunawa da su sai su ce wa izzatika muna rantsuwa da buwayarka wa jalalika da girmanka ma ra'ayna illa khairan takaddun da kace a jefar ya Allah wallahi ba mu ga komai cikin su ba illa ayyukan alkhairi ladar sallah da azumi da sauran ibadodi su mu ga ne rubuce Allah kuma ka ce a jefar da su fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ce inna hadha wannan aikin da kun ka gani na alkhairin kana ligairu wajihi ya kasance an yi shi ne domin wani na ayyukan alkhairi ne quiet all right ayyuka ne na ibada na kware waɗanda ya kamata da an yi don Allah Allah ba da sakamako amma inda an ka samu kuskure shine ayyukan na alkhairi an yi ba don neman yadda Allah ba kana ligairu wajihi ayyukan sun kasance ne domin wani na wa inni ni kuma in ji Allah tabaraka wa ta'ala la aqbalu ban karba komi illa mabtugiya bihi wajhi sai abinda an ka nemi yadda ta da shi kaida ce Allah ya sa kansa ba wai aikin alkhairin ba kuma aikin alkhairin sai in kai khalisan liwajhillahi sai in kai da ikhlasi ka zo aikin alkhairi jama'a kamar sallah ka yi riya Allah na karba Allah bai karba to kaji matsalar shi sai Allah ya ce ayyuka don a jefar jama'a akwai hadari ko babu akwai hadari Allah ya tsare mu da tsari ne rawahu al-bazzar imam al-bazzar na ruwaito wannan hadisin wa tabrani da imam tabrani bi isnadai sun fitar da hadisin da isnadodi isnadodi guda biyu ruwatu ahadihima ruwatu sahih marwaitan ɗayan isnadodin marwaitan bukhari ne wal baihaqi da kuma baihaqi shi ma ya fitar da hadisin haka yake duk da yake hadisin ya zo da isnadi isnadoji guda biyu amma dukkan su matsala gare su don haka wannan hadisin dai hadisi ne da ifi kun fahimta yau duk da afa'u ne a gaba gare mu shi ma ku sa mai dado hadisi ne da ifi to sai ga wani gungumin hadisi nan mai tsawo bari mu gani muna iya kaurace kafin magariba yace warwaya sha ashe tsawon banza gare shi warwaya ne hafizul munzir ya ce warwaya isharatu ila da'afihi to kaga yana ma ishara kafin mu shiga kafin ka ji dalili yana ma ishara zuwa ga hadisin da'ifi ne yace warwaya an mu'adin radiyallahu anhu an ruwaito daga mu'az dan jabal yarda Allah tabbata gare shi anna rajulan qala cewa wani mutum ya ce haddathani hadithan ya kai mu'az wani mutum ya ce ma'azum na jabalin sahabin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ka bani labarin wani hadisi sami ita humin rasulillahi sallallahu alaihi sallam wanda ka ji shi daga manzon Allah babbar magana ƙala sai shi mutumin ya ce fa baka mu'azin ina faɗin haka ba na roƙi mu'az ya faɗa min wani hadisi da ya ji daga annabi ba fa baka mu'azin kawai sai mu'az ya fashe da kuka hatta zanantu har sai da nazzaci annahu la yaskutu cewa ba zai shiru ba ba zai roma ba in mutum na kuka yana son ya shiru me ake ce wannan da Hausa rumawa eh ruma kai ruma wannan Hausa manya ce yanzu da shekarun da jagoci sun kai ta min barkata in ne gaba sai yamma to shi ya ce hatta zananta annahu la yaskutu mu'az ya fashe da kuka hannun zace cewa ba zai yi shiru ba ba zai ruma ba sun masakata sannan daga baya dai Allah ya taimaka sai ya yi shiru ya ruma ya kame daga kukan ko sun maƙala sannan mu'azu ya ce sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙalali ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mini ya mu'ad ya kai mu'ad kultu lahu sai na ce mishi labbaika bi abi anta wa ummi karbawarka da ubana da uwata duk fansa ne gare ka bi abi anta wa ummi kalma ce ta girmamawa sahabbai suke faɗi ga manzon Allah da ubana da uwata duk fansa ne gare ka kenan shirye nake in ba da ubana in ba da uwata fansar ka ya manzon Allah ashe kenan tunda suna fansar manzon Allah da iyayensu ashe da manzon Allah da iyayensu ya fi girma gare su manzon Allah ya fi girma don haka babu kamar manzon Allah duniya ya ku jama'a amma ga mai imani wanda bai da imani shi ka ganin ga wani can yayi magana ai ba sai ka bi ta manzon Allah ba ka bi ma ta wani jahi yana cikin matsalolin da aga mazhabobi duk irin yadda kuke son biyan mazabobi mazabobin nan akwai banna mai girma cikinsu babban bannan da a cikin makon mazabobin dukansu shi yasa ne ka gana tsabbace ko guda ba ni ni iyaka ta ina bisa alkur'ani da sunna amma malaman mazhabobin duka ni a wuri na shugabanni na ne na addini da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbali da sauran imamai duka ne imamai na ne kun fahimta ban daukan mutum guda in ba saura ni dunnawa ne cikin su duk wanda maganar sa ta yi daidai da alqur'ani da sunna ina tare da shi shi ma ya san ina tare da shi Allah ma tabaraka wa ta'ala san ina tare da shi amma cikin su da su da masu kama da su duk wanda maganar su ta saba ma alkur'ani da sunna ko shi ya san mun rabu ina bai da alkur'ani da sunna wannan ita ce matsayata ne kufa don haka in mutum ya ce ni ba malike ba kawai na ka ɗauka ce ba kawai in ba kawai ne ga addini to in ba malike yake shi imamu shafi'i lahimmi ya ma ko mutumin banza ka ɗauki imamu shafi'i to don mi ka zan na maliki ɗaya ba ka zan na shafi'i ba ba cewa an kai duniya ta yi ittifaki don mutanen kirki ba ne to mutum hudu duk duniya ta yi ittifaki na ƙwarewar ka ɗauki guda ka uku ka kyauta ka zan wani iri kai ha don haka ƙauyanci ne ka ce ni ba malike nake ko ba shafi'e nake ko ba hambale ko ba hanafi ɗauka su duka shi a ƙa'ida shi a kaya adalci don me saboda duniya ta yi shaida cewa duk mutanen kirki ne me an dalilin ka na barin mutumin kirki ha don haka mu duk namu ne amma ina suke namu inda sun kai daidai da Qur'ani da Sunna in sun kai kure ba wanda ya aza maka biyar wani malami komi malantarsa akan kure la yutba'u aliman fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahili ba a biyan malami ga barna amma gaskiya ana karɓar ta koda ga jahili ko jahili ya faɗi gaskiya dole ka ce jahili ne amma da abin da ya faɗi gaskiya ne na karɓa kun fahimta to yaya za mu yi mu gani kuskuren su in ya zanga mu da nassan alqur'ani sun faɗi magana tun da su ba ma'asumai bane suna kuskure jama'a suna kuskure malaman ko ba su yi suna kuskure daga annabawa sai mala'ikun da Allah ya aiko da mansu ɗaya ba su kuskure ga aqida mu mu ahlus sunna amma waɗanda na saba mana 'yan shi'a su adda aƙida imamansu ma'asumai ne ba su kuskure ba su mantuwa mu muna da wannan aƙida wallahi ba mu da ita manzon Allah ɗaya da sauran manzannin Allah sai ko mala'ikun da Allah ya aiko da sako su ɗaya an ba su kuskure mu ga aƙidar mu ahlus sunna wal jama'a in ka cire annabi cikin al'ummar manzon Allah ya kowa daraja sayyidina Abubakar to da bakin sayyidina Abubakar har ya kawo ga musulmi na ƙarshe ga daraja duk duk suna kure sai na abokan na kure ko bai umar yana yi ko bai usmanu fa ali fa sauran sahabbai fa mu ga aqida mu duk suna kuskure kure duk suna yi Allah ya gafarta musu to balle in sun yi kure balle wanda ya biyo bayan su ya za yi wanda ya biyo bayan su a ce baya kuskure cewa imamai ba su kuskure wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqida ce ta shi'a ka hita da cikin mu ka koma cikin wasu kun fahimta don hakan ga ni kaga imam malik nawa ne imam abu hanifa nawa ne imam shafi'i nawa ne ahmad bin hanbali nawa ne imam al-auza'i nawa ne sufyan al-thawri nawa ne dawud az-zahiri nawa ne ibn hazm az-zahiri duk nawa ne duk malaman musulunci nawa ne wanda duk ya faɗi gaskiya ina tare da shi ɗari bisa ɗari wanda duk ya yi daidai cikinsa ina tare da shi ɗari bisa ɗari wanda ya yi kuskure naka in ya yi kuskure mai bisa gare ka sai ka roƙan mai Allah malam ya yi kuskure na Allah ya gafarta mishi haka muke da su amma ba in ce ni na bi guda ba guda ya yi min kaɗan manzon Allah ɗaya ya isa in bi shi shi ɗai to Allah ya shirya da mu mu dawo makaratunmu wannan kuma ita ce fahimta mustaƙima daidaitacciya duk abin da ba haka ba kuskure ne duk wanda ya ce shi malikiya kawai ya kai ba ruwa ne da shafi'i ba ruwa ne da abuwa ne ba ruwa ne da ahmad bin ba ruwa ne da sauran malaman musulunci yayi kure ku ce mai bello ya ba ya ce yayi kure in ko bai kure bai taho mu haɗu kuma ba kauye na cikin musulunci to mace yanzu a raba sakko ta gida hudu sai ka tsaya shi ya kwadai ka ɗauki shiya guda can gidan ka yi ka ce ba ka hita da wannan shiya don Allah ‘yan kana magana sakutu kana sa bakinka ha haka wanda ya tsaya ga ɓangare guda in ya ji ana magana musulunci bai sa baki to Allah ya shirya da mu to shi ne sai ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kalali na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce mini ya mu'az ya kai mu'az qultu lahu nace mai labbaika bi abi anta wa ummi karbawarka da ubana da uwata duk fansa ne gare ka qala sai yace inni muhaddithaka hadithan zan baka labarin wani hadisi in anta hafistahu in ka kiyaye hadisin nan nafa aka zai amfane ka wa in anta dayyatahu in kuma ka tozartar da hadisin baka kiyaye shi ba walam in in ka tozartar da shi walam ta hafazo ba kiyaye shi ba in qada'at hujjatuka inda Allah hujjar ka ta yanke wurin Allah yawmal qiyamah ranar kiyama baka da wata hujjar da zaka ba Allah kun fahimta ya mu'az ya kai mu'az inna Allah khalaqa sab'ata amlakin Allah ya halicci mala'iku guda bakwai ka bayyana surutu inna Allah khalaqa sab'ata amlakin Allah ya halicci mala'iku guda bakwai jam'un malakin ba akai yadda kun ka saba ji ne ba Allah ya halicci wasu mala'iku guda bakwai qabla an ya khalaqa samawati wal ardh gabanin ya halicci sammai da kasai thumma khalaqa samawati sannan daga baya sai ya halicci sammai faj'ala fi kulli sama'in sai ya sanya cikin kowace sama samman guda nawa ne guda bakwai sai ya sanya cikin kowace sama minas sab'ati da cikin bakwai din nan ya sanya malakan bawwaban ya sanya mala'iki guda mai tsaron kofa ashe kenan kowace sama jama'a kun ce sammai bakwai ne ko haka qur'ani yace to kowace sama ba haka ɗaya take ba kowace tana da kofa sannan kuma kofar nan ba a batta ɗaya an ka zafaɗo an kare ba an sa mala'iki ko mai tsaron kofar To waɗannan mala'ikun sai Allah ya raba kowace sama sai ya aje mala'iki guda shi ne bawaban mai tsaron ƙofa, bawaban alaiha mai kula da ƙofa a kanta. Ƙajjallala ha izaman, wanda yake kuma Allah ya yalwata ita sama ga girma. Fatas adun hafaza. sai ya zanbancin waɗancan mala'iku guda bakwai waɗanda kowane mala'iki guda an aje shi ga ƙofar sama har sama ta bakwai. Kun fahimta? Bancinsu kuma mu mutane ba muna da mala'iku waɗanda ke tsaron mu suna rubutun ayyukan da muke aikata da na alkhairi da na shari. To shi ne ya ce, Fatas Adul Hafaza sai mala'iku matsara waɗanda ke tsaron bil'adama sai su taka bi amalin abdu da aikin da bawa ya aikata. duk aikin da mun ka aikata kaga sai a taka da shi sama kamar yadda qur'ani yace ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah da dadar magana take takawa haka kyakkyawan aiki Allah yana ɗaukaka shi zuwa sama duk aikin da ka aikata sama ake yi da shi inda wa inda Allah shi ya nuna Allah na sama kun fahimta to shine yace fatas adul hafaza sai su matsara mala'ikun da ke tsaronmu sai su taka bi amalil abdi da aikin bawa min hina asbah da aikin da ya aikata da bakin tun lokacin da ya waye gari ila an amsa zuwa lokacin da ya maraito kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku da daddare da mala'iku da rana suna bibiyar juna a kanku ma'ana suna bibiyar juna a kanku suna, suna shiftin duty da safe Allah ya turu mala'ikun da za su yi ni tare da mu in marece ya yi sai waɗanga da na yi monin duty sai masu nayar duty su zo su karɓi aiki masu monin duty su yi reporter inda Allah kun fahimta to shi ne masu monin duti waɗanda sun ka yi da mu in marice ya yi sai su taka da aikin da mutum ya aikata na alkhairi lahu nurun wanda yake aikin nan da mutum ya aikata yana da wani irin haske ka nuri shamsu kamar hasken rana aikin alkhairi kenan ko hatta idza sa'idat bihi illa sama'id dunya har sai mala'iku sun taka da aikin ga zuwa sama ta kusa sama ta farko zakaratu sai mala'iku su rinka ambaton aikin ga da ba ya aikata fakassaratu su ga yawa ne kai bawon ga yayi aikin alkhairi wallahi ji aikin da muka zo mai da shi kaza da kaza ba za aikin banza bane to in sun ka zo ga sama ta farko sun ka nemi a bude mu su shiga su wuce fa yaqulul malaku lil hafada sai mala'ikin wanda an kasa yana tsaron kofar sama ta farko sai ya ce ga su mala'iku matsara waɗanda za su taka da aikin bawa sai ya ce musu idribu bi hadal amali ku buga wannan aikin waje sahibihi huskan mai shi ku ɗauki aikin nan ku watsa ga huska tai ya nuna aikin ƙwarai na ina yake ana sahibul giba don me sai shi mala'ikin ya ce ni ne mala'ikin da Allah ya sa in kula da sha'anin giba kun san giba ko me giba zikiruka akaka bima ya karahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shine ka gibarsa sai ya ce to ni ne mala'iki mai kula da giba amara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni Allah ada a amala maniktaban na cewa in bar aikin duk wanda ya yi giban mutane ya jawizu ni ya tsallake ni ila gari ya kai ga wani mala'iki wanda ba ni ba kenan daga cikin ayyukan da ya bashi bayan hakun kofar sama kuma an ce mai duk wanda ke giba to yan an ka zo da aiki ne kakka bari ya wuce ashe giba abin kware ce ba abin kware bace Allah tsare mu daga giba Ƙala ya ce sun matatil hafaza sannan mala'iku matsara sai su zo bi amalin salihin da wani aiki mai kyau min amalin abdi da cikin ayyukan bawa. Fata murru sai mala'ikun ga su shuɗe sama ta farko, fatu zakihi mala'iku su tsalkake aikin ga, wato kasiru kuma su ga yawa ne, hatta tabluga bihi ila sama isaniya har sai sun kai sama ta biyu da aikin ga. فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانية ملائكين da anka wakkala da tsaron sama ta biyu sai ya ce musu iku ku tsaya wadribu bi hadal amal ku buga wannan aikin wajen sahibi huskan mai shi ku ce ku mai dan mai abi ne ku je huska ta da shi ku jira mai shi ga huska dan me innahu arada bi amalihi hada domin yayi nufi da wannan aikin da ya aikata arada duniya kayan duniya yayi nufi dama don ya samu wani abin duniya ba ya don Allah ba akwai matsala ko babu a mara ne rabbi sai mala'ikin ya ce musu ya ce ubangiji na ya umarce ni Allah a da amalahu kada in bar aikinsa yi jawizu ni ya tsallake ni ila gairi ya kai inda wani na don haka ba zan bari ku wuce da shi ku koma ku watsa mai abi ne ga fuska innahu kana yaftakharu ala an-nas shi mai aikin nan ya zan yana wa mutane alfahari fi majalisihim a wuraren zaman su kun fahimta qala yace wata adul hafaza mala'iku matsara dai waɗanda ke kula da tsaron bayi sai su taka bi amalil abdi da wani aiki na bawa ya bata hijin nuran shi aikin ga yana walƙiya da haske aikin min sadakacin daga sadakar da ya yi wasu yamin da azumi wasu latin da sallah kada a jabal hafaza wanda ayyukan gana alkhairi aikin gana alkhairi ya ƙayatar da su matsaranga fatajawazu bihi ila sama'i thalitha sai mala'iku su wuce da wannan aikin har zuwa sama ta uku fa yaqulu lahum al malakul muwakkal biha mala'ikin da anka wakkala ga tsaron sama ta uku sai ya ce musu kifu ku tsaya wani rubu bi hadal amali ku buga wannan aikin waje sahibi fuskar mai shi ana malakul kibri ni ne mala'ikin da anka sa in kula da kibri me kibri girman kai ya annabi fasara girman kai alkibiru baɗarul haƙi wa gamtun nasu ba ta gaskiya da walakanta mai kowa ba kowa bane illa kai in malami ne ko duk duniya gaba mallami illa shi ɗan shi ɗaya mallami saura duk jahilai ne in mai kuɗi ne kowa bai da kuɗi kai kai ɗaya da kuɗi tun da kai ka ci da mutane in mai mulki ne ba mai wani mai mulki illa shi ɗai shi ne kibri haka annabi ya fassara kibri wanda ya ce wanda wanda annabi ya ce wanda adda kwatancin azzara na kibri ba zai shiga aljanna ba Allah tsare mu daga kibri to sai mala'ikin kan ga sai ya ce ku te ku buga fuskar mai shi ku buga aikin nan ga fuskar mai shi ana malakul kibri ni ne mala'iki mai kula da kibri amara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni ne Allah ada amalahu kada in bar aiki ne yujawizu ni ya tsallake ni ila gairi zuwa ga wani na innahu kana takabbaru alan nasi shi mai aikin nan ya zan yana wa mutane kibri fi majalisai a wuraren zaman su kun fahimta ta'ala kaga duk waɗannan ayyukan dai sai mala'iku su yi waci da su shine shine ma'ana qala yace wata tsadul hafaza mala'iku matsara dai sai su koma takawa bi amalil abdi da wani aiki na bawa yazharu wannan aikin shi ko yana bayyana kama yazharu al-kawkabud durri da kasan tauraruwan nan mai tsananin haske take bayyana tauraruwa mai tsananin haske ba tana bayyana tsakanin sauran taurari ba to wadda kasan tauraro wannan mai tsanin haske a sama take bayyana akan sauran taurari haka wannan aikin ke bayyana saboda haskensa lahu da wiyun nan haske take bayyana tauraruwa mai tsananin haske ba tana bayyana tsakanin sauran taurari ba to wadda kasan tauraro wannan mai tsanin haske a sama take bayyana akan sauran taurari haka wannan aikin ke bayyana saboda haskensa lahu da wiyun wannan aikin bancin haske kuma yana da sauti min tasbiha aikin da anka aikata na tasbihi wa salatin da sallah wa hajjin da hajji wa umratin da umra kaga ayyukan alkhairi dai ko da mutum ya aikata hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'a har sai su mala'ikun nan matsara sun tsallake da wannan aikin zuwa sama ta hudu fa yaqulu lahum al-malaku al-muwakkal biha mala'ikin da anka wakkala ga tsaron sama ta hudu kofar sama ta hudu sai ya ce musu ifu ku tsaya wada rubu bi hadal amal ku buga wannan aikin wajen sahibi huskar mai shi shi ma akwai matsala kenan ko idrubu zaharahu ku tai ku buga shi ga baya ne wa badanahu da ciki ne ku watsa mai shi ga huska daga baya daga ciki ana sahibul ujubi mala'ikin yace ni ne mala'iki mai kula da ujubi me ujubi da hausa mamakin kai jiji da kai ni ne mala'iki mai kula da jiji da kai ko a mara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni Allah a da amalau kada in bar aikinsa ya jawizu ne ya tsallake ni ila gairi zuwa ga wani na innahu domin shi mai aikin nan kane ya kasance idza amila amala in ya aikata kowane irin aiki adkhala al-ujuba fi amali yana shigar da jiji da kai cikin aikinsa ashe jiji da kai shi ma matsala ce Kala ya ce wata tsadul hafaza mala'iku matsara dai sai su koma takawa bi amalin abdu da wani aiki na bawa. Kenan dai yana nuna mana cikin wannan hadisin cewa duk aikin da waɗannan laifuffukan sun ka shigo ba za a karɓe shi ba. Kun fahimta? Ya ce wata tsadul hafaza mala'iku matsara sai su taka bi amalin abdu da aikin bawa hatta ya jawo zubi ila sama'il khamisa sai sun tsallake sama ta biyar da shi aikin. Ka annahu al'arusul mazfufa aikin nan ya koma kamar amarya ce almazfufa wadda anka shirya ila ba har zuwa ga angonta kamar amarya wadda anka shirya radda za a kai amarya ɗakin mijinta ya za a ba shirya mata aka yi ba ta shafa lalle ta yi siffa ta yi wanka ta sa turare ta shafa mai ta zato to an shirya aikin ga tsatsatsab yadda ka san an shirya amarya wadda yadda ka san amarya wadda anka shirya zuwa ga mijinta fayaqulu lahum almalakul muwakkal biha sai mala'ikin da anka mallaka da tsaron wannan sama sai ya ce musu kifu ku tsaya waje rubu bi hadal amal ku buga wannan aikin waje sahibihi huskar mai shi wa hamiluhu kuma ku dauki aikin ku aza ala atiki akan kafaddunsa akan kafaddarsa ana malakul hasad ni ne mala'iki mai kula da hasada innahu kana hasadun na shi mai aikin nan ya zaina hasadar mutane man ya ta'allamu duk wanda ya ga yana neman ilimi waya amalu kuma yana aiki bi misali amalihi irin aikinsa sai ya ɗauki ƙiyayyar duniya a azamai su wane ne kenan malamai don can ne hedikwata hasada gari 'yan siyasa da malamai ga hasada hasadar da a tsakanin 'yan siyasa jama'a tana da sauƙi bisa ga hasadar da a tsakanin malamai shi yasa ka ga sanan ko ina barkace ba wani ba wata matsalar addini illa ba wani matsalar ila hasada ce wannan ya samu shiga ga gwamna wannan bai samu shiga ba shi ɗaya ne ko ku wannan gwamna na aiko mai sadaka wannan bai aiko to wanda ba aiko ba sai ya gune don haka da an samu wata 'yan matsala sai ya laɓa gare tsakani da Allah ba ita bace inda addini na sa faɗa da an yi faɗa tsakanin annabi Musa da annabi Haruna kun taɓa jin sun yi faɗa to su ba masu addini ba ne da an yi faɗa tsakanin sahabban manzon Allah don haka ba addini addini ba ya sa faɗa jama'a duniya ita ke sa faɗa to Allah ya tsare mu daga faɗa saboda duniya wa kullu man kana ya akhudhu fadalan duk wanda ya zan yana riƙon wata falala min al ibadatu na ibada ya hasu dom yana hasada su wa qawfiyin kuma yana abkawa cikin mutuncin su yana cin mutuncin su saboda hasada kun fahimta amara ne rabbi ubangiji na ya umarce ni Allah ada amalahu kadin ba aikin sa yujawizu ni ya tsallake ni ila gari zuwa ga wani na don haka ga mai hasada shi ma aikin sa ba zai wuce ba kenan qala Allah ya tsare mu daga hasada qala yace watas adul hafazatu sai matsara su taka sai su koma takawa kuma da amalil abdi da aikin bawa min salatin na sallah wa zakatin da zakka wa hajjin da hajji wa umratin da umra wasu yamin da azumi kaga waɗannan duk ayyukan alkhairi ko fa ya tajawazu na bihi sai su tsallake da wannan aiki ila sama'i sadisa zuwa sama ta shidda fa ya qulu lahum al malakul muwakkal biha mala'ikin da anka wakkala ga tsaron sama ta shidda sai ya ce musu kifu ku tsaya wani rubu bi hadal amal ku buga wannan aikin wajen sahibi huskar mai shi innahu kana la yarhamu insanan qattu da dai rana bai tausan mutane shi ko shi ne laifinsa innahu shi mai aikin nan kana ya kasance la yarhamu insanin bai tausan kowane irin mutum kabda da dai min ibadillahi da cikin bayan Allah asabahu bala'un mutumin da bala'i ya sama audurrun ko wata cuta bai tausaya musu bal kana yashmatu bihi ya zan yana jin daɗi game da yana shammatar su yana dariya in ya ga wanda Allah ya jarabta da wata musiba sai aza dariya ya ji daɗi kun fahimta sai ya ce ana malakun rahama ni kuma mala'iki ne mai kula da rahama tausayi a mara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni Allah da amalahu ka in ba aikin duk wanda baya da tausayi yujawizu ni ya tsallake ni ila gari zuwa ga wani na ashe shi ko duk wanda bai tausan bayan Allah shi ma aikin sa ba zai tsallake ba dangane da wannan hadisin Ala ya ce wata abdul hafaza matsaran da ya sai su ko tusdaka bi amalil abdi da wani aiki na bawa illa sama'is sabi'a zuwa sama ta bakwai min saumin aikin na azumi wa salatin da sallah wa nafaqatin da ciyar da miskinai wa shahadin da kokari ga addini wa wara'in da tsantseni lahu da wiyun shi kuma wannan aikin yana da sauti kada wiyin ra'ad kamar sautin aradu wa dau'in kuma yana da haske ka dau'in shamsi kamar hasken rana ma'ahu tare da wannan aikin salasatu alafi malakin akwai mala'iku dubu goma suna yi wannan aikin rakiya dubu uku salatatu alahi malakin mala'iku dubu uku fai jawizu na bihi ila sama'i sabi'a sai su tsallake da wannan aikin har zuwa sama ta bakwai fai ƙoli lahumul malakul muwakkal biya mala'ikin da an ka wakkala ga tsaron sama ta bakwai sai ya ce musu kifu ku tsaya wani rubu bi hadal amal ku buga wannan aikin wajen sahibi huskar mai shi wani rubu jawariya ku buga shi ga gaɓuɓuwansa a ƙafe lu ala ƙalbihi ku kulle zuciya ta yi inni a hajjubu an rabbi ni ina sha makan cewa daga ubangiji na kulla amalin kowane irin aiki lam yurabbihi wajhu rabbi wanda ba a yi nufin yadda ubangiji na da shi ba innahu shi mai aikin nan arada bi amalihi ghayra Allah yayi nufin wani Allah da aikinsa ba yayi da don neman yadda Allah ba yayi nufin wani Allah da aikinsa innahu arada bihi rif'atan inda fuqaha aikin da ya aikata na ibada yayi nufin samun daukaka ne gun malamai kun fahimta wa zikiran inda ulama kuma yana so an ambace shi ne gun malamai ya samu daukaka ga malamai kuma ya samu a rinka ambato nai ai wani mai kaza ne wa sautan fil madain kuma yana nufin sauti ne ya watsu cikin birane a ji shi ko ina a mara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni Allah a da amalo kaɗin ba aikinsa ya jawizu ni ya tsallake ni ila gari zuwa ga wani na wa kullu amalan kowane irin aiki la mai kullin lahi khalisan wanda bai zan tsalkakakke don Allah ba fa huwa riya'un to riya ne Allah na amsa aikin riya wala yaqbalu Allahu amalul mara'i shi ko Allah bai karba aikin duk mai riya Ali ya ce wata tsadul hafaza haka dai matsaran nan mala'ikun nan matsara za su taka da amalil abdi da wani aikin bawa kuma min salatin na sallah wa zakatin da zakka wa siyamin da azumi wa hajjin da hajji wa umratin da umra wa khuluqin hasanin da kyakkyawan dabi'u wa samtin da kawaici wa zikrillahi ta'ala da kuma ambaton Allah kaga duk waɗannan dai ayyukan alkhairi wa tushayyi'u mala'ikatu samawati mala'ikun sama duka za su rake wannan aikin hatta ya kada ubihi alhujaba kullaha sai sun yanki duk shamakocin da a sama duka illallahi azza wa jalla sun kai inda Allah mai girma da buwaya fa yaqifuna bayna yadayhi sai mala'ikun su tsaya gaban ubangiji wa yashhaduna lahu sai shaida gare shi bil amali salihi cewa wannan aiki aiki ne na kirki al-mukhlasi lillahi wanda an kai an kai shi don neman yadda Allah an kai ikhlasi don Allah gare shi qala yace fa yaqulu Allahu lahum sai Allah ya ce wa mala'ikun antumul hafaza ku matsara ne ala amali abdi akan aikin bawana wa ana raqibu ni ko ni ne mai tsaro ala nafsihi akan rayuwarsa don haka na fi ku sanin halin da bawan yake ciki innahu lam yuridni bi hadha al-amal ba wanda ya aikata wannan aiki bai nuface ni da wannan aikin ba ba ni yayi nufi ba subhanallah wa arada bihi gairi yayi nufin wani na da shi fa alaihi la'anati don haka tsinuwa ta ta tabbata akan sa maimakon a karbi aikin tsine ma mai aikin za a yi fata ƙulul mala'ikatu kullawa mala'iku dukkan sai su ce alaihi la'anatuka inuwarka ta tabbatar mishi ya Allah wa la'anatuna da inuwar mu su ma mala'ikun kenan duk su tsine ma mai aikin wata qulu samawati kulluha su ma duk samman bakwai duk su ce alaihi la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbatar mai wa la'anatuna da tsinuwar mu wata la'anuhu samawati sab'u sammai bakwai duka su tsine mishi albarka wa man fihinna da duk waɗanda a cikin su subhanallah Ala mu'azin mu'azin da jabalin ya ce, Ƙultu sai na ce, Ya Rasulallah, ya manzon Allah, an ta Rasulallah, kai dai manzon Allah kake wa ana mu'azin ni kuma ni ne mu'az. Ƙala sai manzon Allah ya ce, Ikita da bi ya kai mu'az, ka rinka koyi da ni, wa in ka nufi amalika ta kasirin ko da akwai kasawa ga aikinka. Ya mu'az ya kai mu'az, hafiz ala lisanin ka tsare harshenka min alwaqi'a daga abkawa fi ikhwanika ga cin mutuncin yan uwanka min hamalatul qur'ani wadanda a dauke da qur'ani malamai masana qur'ani ka kama harshenka daga cin mutuncin su wa hamil dhunubaka alayka kuma ka dauki zunubinka akan kanka wala tahmilhum alayka kakka aza musu zunubinka wala tuzakki nafsaka kuma kakka tsarkake rayuwarka bi zammihim da zargin su ka ɗauka kai an na ƙware su ne ba na ƙware ba wala tarfa nafsaka alayhim kuma kakka ɗauka kanka a kansu wala tudkhil amal ad-dunya kuma kakka shigar da aikin duniya fi amal al-akhirah cikin aikin lahira wanne ne aikin duniya wanne ne aikin lahira aikin da ake yi don neman yadda Allah shine aikin lahira nan neman duniya kuma shine na duniya to kakka shigar da aikin duniya cikin aikin lahira ma'ana kakka yi aikin lahira don neman duniya kun fahimta wala ta takabbar kuma kakkai kibiri fi majalisaka ga wurin zamanka lakayya hadaran nasu saboda kada mutane su ji tsoro min su ikhliqaka daga miyagun dabi'unka wala tunaji rajulan kuma kakka gana da wani mutum guda wa'inda ka akar alhali akwai wani gonka la yatanaja ithnani duna salisin ba mun yaushe ba wala ta ta'azzam alal nasi kuma kada ka girmama kakka ga girman kanka akan mutane ka dauka kai dai adda girma sauran mutane duka wulakantattu ne fayan kaja an ka khairud dunya wal akhirah sai alkhairin duniya da na lahira ya yanke gare ka ma'ana duk mai wulakanta mutane mai ganin mutane ba kowa bane shi dai wata tsiya shi dai adda girma to alkhairin duniya da lahira zai yanke daggare kun fahimta wala tumazziqin nasa kuma kada ka keta alfarman mutane fatu mazda kaka kilabun nari sai karnukan wuta kai ma su keta taka alfarma yau mal kiyamata ranar kiyama fin nari cikin wuta qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wan nashidati nashdan wan nashidati nashdan sai ya ce a ta dari ma hunna ya mu'az ka san ko su wane ne an nashidatu nashdan ka san ko su wane ne ya kai mu'az qultu nace ma hunna bi abi anta wa ummi menene su da ubana da uwata duk fansa ne gare ka kala sai ya ce kilabun wasu irin karnuka ne wai su ne annashidatu nashdan wasu karnuka ne finnari cikin wuta tanshidul lama suna kitan nama wal azma da kashi su ne annashidatu nashdan cikin wannan hadisin fa amma ku ne masu ɗibar rayukan muminai cikin nishaɗi kun fahimta amma kun je da ya fassara cikin wannan hadisin da yake za ku ji matsayin hadisin kunji sai ni ce bi abi anta wa ummi da babana da da uwata da ubana duk fansa ne gare ka famman yudi ku hadhihi al-khisal ya manzon Allah wa hadisin wa man yanju min wa zai tsira da gare su qala sai ya ce ya mu'az ya kai mu'az innahu la yasirun wannan duka abin da an ka faɗi mai sauki ne alaman yassarahu Allah alaihi akan wannan gare mu kun ji wannan hadisin ko ƙala shi marwayacin ya ce fa ma ra'aitu aktar tilawatin lil qur'an ban ga mutum wanda ya yawaita karatun qur'ani ba min mu'azin kaman mu'azum na jabalin lil hadari domin sauna min ma fi hadal hadisi dangane da wa'idin da yazo cikin wannan hadisin rawahu ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya rawaito wannan hadisin mai tsawo fi kitabuz zuhd cikin littafinsa kitabuz zuhd an rajulin ya karɓi hadisin ne daga wani mutum lam yusammihi wanda shi abdullahi ibn mubarak bai ambace shi ba majhuli kenan ko an mu'azin shi ko yace ya karɓo daga mu'az warawa ibn hibbana imam ibn hibbana ma ya ruwaito shi fi gaida sai amma ba cikin littafin sa sahih ibn hibbana ba cikin wani littafi na shi wal hakim haka imam hakim ma ya ruwaito shi wa gairuhu ma da wasansu warwaya kuma an ruwaito wannan hadisin an aliyin daga sayyidina ali wa gairihi da wani nai wabil jumla gaba ɗaya dai a dunkule dai fa atharul wada'i alamomi na ƙarya na ƙaga hadisi alamomi na zama wannan hadisin maudu'i zahiratun alaihi sun bayyana ƙarar ga wannan hadisin domin ya zo da abubuwa waɗanda sun saba ma abin da na tabbata kamar fassara annashi ɗatu nashin da karnuka da sauran abubuwa ya ce wa bil jumla gaba ɗaya dai fa asarul wada alamomi na ƙago hadisi zahiratun alaihi sun bayyana gare shi fi jami'i durqi cikin dukkan hanyoyin da hadisin ya zo wa bi jami'i alfadi kuma cikin dukkan lafazzan sa wallahu a'lam Allah shine mafi sani kuma haka magana take wannan hadisi hadisi ne maudu'i kada tsawon banza gare shi kenan ko hadisi ne maudu'i kuma wannan shine karshe to yanzu hadisi guda ya rage mana yana samun shiga eh lokaci ya tafi to to wannan dai shine karshen babi mai bayani game da haramcin riya haramcin riya hadisin gabbai shiga sai mu gama da shi kaga wani babi ne yana shiga ba ya shiga ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta eh to wannan shine shine karshen babi babi mai bayani game da haramcin riya jama'a kun fa'idanta da wani abu ko ba ku fa'idanta ba cikin babin in kun lura akwai waɗanda na inganta akwai waɗanda ba su inganta ba to sai mu yi riko da waɗanda na inganta mu kawo da kanmu ga waɗanda ba su inganta ba kada ku zo wa'azi ko nasiha ko karantarwa ku kawo waɗanda ba su inganta ba abinda a ka'ida shine kakkace manzon Allah ya ce abinda bai inganta ba don haka tunda muna da waɗanda sun ka inganta to mu tsaya gare su mu haddace su mu sa su aikace in mun ka zuwa wasu nasiha kuma su za mu karanta mu sai ba su inganta ba sai mu gafar mu nemi gafara ga shi wanda ya kawo su Allah ya gafarta mishi Allah ya sa mana albarka da abin da mun karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika